أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القرب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأبطال الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس والاستاذ خاشف العباسي الشيخ الطيب إبراهيم رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Abin gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ne ba mu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka littafin Awdahul Masalih ila Alfiyat bin Malik na babban malami al-Imam Ibn Hisham al-Ansari wanda a yau wannan zama namu ne shi ne zai zama halka na bakwai inda muna magana ne akan abubuwan da suke ware suke bambance suna daga fi'ili da da harafi inda muka ce muka yi magana akan alamomi guda biyu jarra da kuma tanwini shi ne yau kai sai malam zai mana bayani akan to shi tanwini nan din nan iri na wani iri iri dai ba iri dai ba sai malam ce wa anwa'u tanwini arba'atun nau'o'in tanwini guda hudu ne na da Allah koda na manta ku tuna mu koda bayan mun gama karatun nan akwai dan uwa da ya kira ni ya ce mun ya yi mun magana akan karatun da muka gabatar cewa kamar an ɗan samu zarfewa harshe a wani waje kamar ba haka ya kamata in ce ba to a tana mun zan yi magana a kai tun na zo wajen wa anwa tanwini arba'atun nau'o'in tanwini guda hudu ne a hadu'a na farkonsa tanwinin tamfi tanwinin tabbatarwa tanwinin tabbatarwa كزيد ورجلين كما زيد da kuma wani mutum abinda za mu lura da shi a nan zai suna ne alayi buga tarwini ne ya shiga mai gashi salafi ne na kasar shi wanda in rufa ma za ka yi guda biyu za ka cewa za ka yi zai zoni za ka yi mai tarwini haka nan in fasaha zaka guda biyu zaka zaka ce zaidan zaka yi tanbiyi rajulin rajulan rajulun shi ma duk zaka yi tanbiyi shi kuma gashi da kira to a shi wannan tanwinin ba shi ne ke nuna da na na kirtar da kalma ba tun daga shi gaba ma'arifa ba sai ga ma'arifa ne alaji da biyu ma a ma'arifa to shi sa shi wannan tanwini ne da tabbatarwa da ya ma'anar tabbatarwa to ga yana malam zai gaya maka sai ce maka wa fa'idatuhu ad-dilalatu ko ad-dalalatu ko ad-dulalatu ita tsilisi dali dan nan za ka yi karanta ta da fuska uku tilayi ko dilala ko dalala ko tulala shirye shiryarwa nunarwa ala khifatin lismi bisa sauƙaƙuwar shi shi ilis mana laisa bi saqil filin sassauka ne mai sauki ne wa tamakkuni da kuma tabbatuwarsa fi babin nisbiyati a babin sunantaka ya samu tabbata a babin sunantaka ba wani abu da ya girgiza shi li kaunihi lam yushbihi harfa fayubna saboda wai aka fita maka wannan sunan bai bai kama da harafi ba ta kowace irin fuskar kama ban sana'a gina shi saboda shi ana gina fi'ili ne ai ana gina sunan saboda shi suna ana gina shi ne saboda dalilin kamantuwarsa da haraji kamar yadda muje babin bina'i babin gini za mu ga wannan za mu ga kamar da suna yake yi da haraji da haraji wanda wannan ke jawo mai ya ɗauki hukuncin haraji shi ne ke to idan da an jima suna tanwi to ba zai taɓa yiwuwa wannan suna bai mai kama da haraji ba kowace fuskar kama ba na sana'ar gida ce suna kuma ce mai tanwirin harshe shi wani tanwirin sarki ne suna ce mai tanwinu sarki saboda wannan na nuna cewa wannan suna mai sama fa ne za ka yi mai rufuwa za ka yi mai kasa za ka yi mai kisra kuma duka biyu ko daidai ana tare wannan fi'ila kuma bai yi kama da fi'ili ba fa yumna min sarfi ballantana a hana shi sarrafuwa ballantana a hana shi sarrafuwa to wannan shi ne tanwini na farko cikin nau'o'in tanwini da muke da shi guda hudu asali tanwini da biyu tanwinin tajji tanwinin na karsarwa ma'ana tanwinin da zai nuna maka wannan sunan na kira ne ba ma'arifa bane ba sananne bane to shi ne tanwini da shi to shi kuma a ina yake zuwa ina ake gane shi sai malai ce wa huwa lahiqu shine mai riskuwa bi ba'dil mabaniyat ga sashin kalmomi da suke ginannu akwai kalmomin da ake musu tanwini kuma ginannu ne سورة سورة تنوين لا تبقى تنوين الصرف ولا كده بقى سورة تنوين التكفير دي أنا جاني واه للدلالة على التكفير لا أشياء تكشوا ولا سنة نذكر عليه بقى سنة نبني بقى في شباب تقول كان شوا سيبوي كان شوا سيبوي إذا أردت شخصا معينا اسمه ذلك in kana nufin wani mutum sananne ayyananne fayyatacce wanda sunan shi ba yake nufin shi ba waiki ba tare da tanwini ba ana tare wa ihu ci gaba da gaya min wannan zancen shi ne ba na ihu wannan zancen da kake mun ci gaba da yi min shi mana ana ganewa idan ta zanta bukhata baka idan ka nemi kari daga abokin zancenka min hadisin mu'ayyana daga wani hadisi a yanzu wani dama shi kuke zancen da suka wata yin shi mana ana tare fa'iza a ranta shaksan ba idan ku kana nufin wani mutum ko ma waye kawai an gani ismuhu sibawai wanda sunan shi sibawai amma ba a yanan ne ba ba sanan ne ba ga wanda kuke magana da shi a wisti zadatar ko kana neman neman ƙari min hadisin ma daga wata magana ko ma wace kawai a gaya maka na wancan ma kai kai musu sami ne ka ce si ba wai hi haka za ka ce to a nan shi wa dalilin da ya kawo ka misali da si ba wai dama shi tanwini tantiri waje ji yake shigan mawa ko dai suna alami wanda karshen shi ya kare da wai kamar si ba wai kala wai خماروي بالدوي انت شيء مررت بسيبويه وسيبويه آخر لا وجه دون سيبويه من ذاك سبي فنن دون سيبويه ندبان من نيوا وسي kaga shi ne marartu bi sibawaihi wa sibawaihi akhara idan kace maka eh wai hira da muke kai wala wato to sai aka yaya kamar haka ne kawai ai kaga wannan zakar da nake tambayar ka kenan to karamin bayani mana kan wannan magana shine mai ce maka i idan ku ce maka i to ko da labari ba kake yamin mana kawai kaga shi kuma ismul fi'il amri ismul fi'il amri kada ta aliji na kasa lamba ne shi ba da ce wa mimma ja'a min ismil fi'ili na biyu lamba na biyu a ƙasa na hudu ne? To, idan masu duba PDF ne lamba na hudu ne, idan kuma masu duba littafi ne, PDF ne lamba na hudu ne, in masu duba littafi ne irin nawa, lamba na biyu ne. Wannan ma za a yana daga abin da ya zo minisiri da fi'ili na daga sunan fi'ili, gairi muna wani wanda ba a yi mai tarwini ba, ƙaulu zirumma, faɗin ma wani ma jira ke ce mai zurumma. yace wa qabna fa qulna ihi an ummi salimin wa ma malakat limi diyar al balaqi wa qabna sai muka tsaya fa qulna sai nace sai muka ce wa qabna sai muka tsaya fa qulna sai muka ce ihi ci gaba da babu wannan labarin mana an ummi salimin game da matan nan da ake ce mata ummu salimu wa ma ba da wai menene ma damuwar mu na wa ma ba da menene damuwar taklimi diyari zantar da gidaje albalaki wanda suke kangwaye ba fa mutane ne suke tambaya su ba su labarin ba kango ne suka zai suke mai ci gaba da ba su labarin nan da ummu salihu ba da yace وقال الأسمي مالا أسمي ينا لما تكتب جمال مالا من أو بابا مقوى يذهب يا- ينا تكيا ينا تكيا بك رأيه مالا مذهبا مالا أنت بتكيا أنا بتكيا تكيا تكيا بك مذهبا يذهب ينا ينا مذهبا توا مالا ينا ده مذهبا إلى أن نسم ال- إلى أن نسم الفئلي cewa shi sunan fi'ili a mazhaban asmu'i la yakunu illa mudawwanan baya taba zuwa fi'ili mudawwan shi a mazhaban asmu'i kenan wa yukhatibu zarramma yana kuskurantar da wannan mawakin zirin ba yana ta wanda da ce in an ummi sabi tana kuskure ne ji shi asmu'i kenan fil isyani bi ihi gairi mudawwana fi hadha bayt cikin zuwa da kalmar ihi da yi a wannan baitin ba tare da yayi mata tanwini ba sai malam Muhyiddin Abdulhamid bin Abdulhamid Shek Muhyiddin bin Abdulhamid mutumin malami ne da aka yi shi a Misra ya rasu kusan shekara kamar talatin da wani abu ne ba da dade ba ne shi ne mai wannan ɗan sharhi na ƙasa sai ya ce walakin nan walakinin asbar sai dai tabbatattu a ilimi matabbata a ilimi min al'ulama idan daga malamai lam yuqirruhu ala zalika ba su tabbatar da asbu'i akan wannan magana ta shi ba ba su yarda ba sun fi ƙarshen yadda da wannan magana sun fi rumba an gane wa zahabu sun tafi ne ila ma qarrarahu al mu'allif huna bisa abinda malam ya tabbatar a nan cewa ana yi ma ismul fi'il al amri tanwini a lokacin da ya zama to munakkari ana kuma yin mai tanwini a lokacin da ya zama to mu'arraf ihin ko ihi shi ne abin da malamai tabbata su suka tafi kala ibn sida babban malamin da zan lokacin da ake cewa ibn sida yana cewa wasahihu zance ingantacce anna hadhihi al-aswat waɗannan sautuka ma yana nufin ismul fi'il idza uyyinat biha al-ma'rifatu lam tunawwad idan ana nufi da ita ma'arifa sananne labari sananne ba za a yi masa tanwini ba wa idza uniyat biha an-nakiratu idan ko ana nufin nakira ne da ita mu'minat sai a yi mata tanwini wa inna mastazada zurumma anan kawai zurumma ya nemi karawa ne ya nemi karawan hadha dalali wa inna mastazada zurumma zurumma hadha dalala hadisan ma'rufan hakika zurumma kawai anan ya nemi wannan fako ne wannan kango ya kara musu zancen nan tsananne ka aka ku kana kamar ya ce mai ne hadisan hadisa zancen da wannan zancen da kake mana ya kai wannan gida wa akhirna al-khabar babu wannan labarin da kake babu yanzu saboda kaka ainihin tanwa wannan tanwini yake as-sadis na na na uku tanwini na uku to akwai wani abu ɗaya nan idan mun tafi aka karanta na uku nan muka shiga na hudu na hudun yana da ta'ali kuma ta'alikin yana da yawa da zai ga karatun namu ya tsawo sosai ina ganin mu yi hakuri mu tashi tanwiri na uku eh ayi hakuri karatun dai mu bi shi a haka a hakan dai Allah ya datar da mu to alhamdulillah shi ma wannan karatun da muka zo karshen shi Ah, dan uwan ku cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan kana sabon garin Zaria Kaduna su da babban kasa Najeriya Na'am, maganar a karatun da muka gaba na gabatar na yi magana akan mudafun da mudafun ilai da muke magana akan magana jarra ba na ce shi mudafun ilaihi mudafun ilaihi ba shi ne sunan da ya zo gaba ba kamar ka ce abdullahi abdullahi ba shi ne mudafun ilaihi ba sunan farko mudafun to sai na ce mudafun ilaihi ana jarrantar shi ana jarrantar mudafi ne da mudafun ilaihi abinda na ce kenan to shi ne wani ya faɗakar da ni cewa a'a kamar an samu kuskure ana jarrantar dai mudafun ilaihi da mudafun to a zahiri haka za a iya cewa kamar kuskure ne amma kuma idan an faɗa da karatu a misali da shafi nawa ba kuskure ba ne kowanne suna ba shi sunan kowanne shi na farko suna ce mai mudafun na biyu ce mai mudafun ilaihi na biyu suna ce mai mudafun ilaihi na farko ce mai mudafun kowanne dai suna ce mai mudafun ilaihi kuma suna ce mai mudafun an gane da kirki kuwa mudafun da mudafun ilaihi suna yaji kamar aka ce abdullahi to a nan ka saka sa'adin da za a gaya maka na farko shi ne mudafun shi abdullahi allahi mudafun ilaihi to idan ka tafi littattafai na hawa da naka faɗaɗa magana kowanne suna ba shi sunan kowanne na farkon ana iya ce mai mudafun ilai na biyu a ce mai mudafun ko na biyu a ce mai mudafun ilai na farkon a ce mai mudafun a ce kowanne dai ana gaya mai mudafun ilai mudafun mudafun ilai mudafun to haka dai a duka tajiki ba kuskure ba ne kamar dai kawai ka san in tana yawan karatu a littattafai na abin nan za ka yi ɗauko hukunci da ba shi ne ya kamata ka faɗa ba a hakkin abin da ya kamata in faɗa a nan din tunda ba waɗancan littattafai ne na sabo muke karantawa ba misali tunda wannan littafi Allah sabo mujallabi biyu ne Eh, shi kuma wanda matsala ce wanda take a littattafai mujalladai da yawa haka to akalla abin da ya kamata in ce mudafun ilaihi ana jagorantar shi ne da mudafun eh amma duk da abin da na faɗa min wata ne kamar yadda na faɗa ba kuskure ba ne amma dai wancan wannan zai ya kamata su faɗa ne sai mutu yawa mutu wanda ake yawa to shi ne Allah ya dace da mu. dan kuma ku cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi abuwan kana sabon garin Zaria Kaduna State faɗin ƙasa Najeriya nan ban waya kira ko WhatsApp 080 24 36 51 15 Assalamu alaikum